أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan shine karatunmu na biyu a cikin wannan littafin mai suna tasriful izzi tasriful izzi to kafin mu ci gaba yana daga cikin abin da mun karanta a baya cewa sarfu yana da ma'anan caccanjawa ko at-taghyir caccanjawa ma'anan shi lugatin shine at-taghyir a cikin wannan ilimi shine ka jujjuya kalma daga wata sura zuwa ga waɗansu surori saboda kula da ma'anan da kake son ka kawo sannan kuma yi mana bayani fi'ili ya kasu kashe biyu ko akwai wanda ke kunshe da harfa guda uku shi ake ce masa thulafi akwai kuma wanda ke kunshe da harfa guda hudu shi ake ce masa ruba'i sannan kuma ta kula da zuwan harafi watan samantuwan harfan madda harafin madda da kuma harufan madda da kuma alhamza da tadhif harfi ya fi'il ya kasu kashi biyu ko akwai salim akwai gairu salim salim shine wanda ya kubuta ai ko a Hausa ma akan ce salimu ma'ana kubuta ce dukkan fi'ilin da ba a sami ɗaya daga cikin harafin madda na guda uku a cikinsa ba alifun wawun ya'un ba a sami harafin alhamza a cikinsa ba kuma sannan ba a sami tadhif ciki ba tadhif shine a ninka a maimaita ɗaya daga cikin harufa na asalin kalma ta wannan shine abinda muka karanta a takaice a baya albabul awal babi na farko amma thulathiyul mujarrad fa in kana madhihi ala wazn fa'ala maftuhul ayn wa mudari'uhu yaf'ulu aw yaf'ilu bi dhammi al ayn aw kasriha nahwu nasara yansuru daraba yadribu to alfi'il mun ji fi'ili akwai sulafi akwai kuma ruba'i to shi fili sulafi yakan zo da ma'aunin fa'ala fa'ala fa'ala fatha fatha fatha kamar mene kamar misalin kataba kataba kaga fa'ul kalima ko sai mene nan anil kalima sai kuma ba'un lamul kalima to idan kaga fili ya zo da ma'aunin fa'ala mun ji jiya kamar yadda muke da ma'auni da muke ma'aunai da muke gwada hatsi malaman sarfu su ma suna da ma'aunai da suke auna kalmomi shukran barakallahu fikum suna auna kalmomi din ne domin su gane na farko nawa ne adadin haruffa na biyu kuma shin ainihin kalima harafin tsakiya ya zo da wani irin nau'in wasu sila ke dauka to don haka idan fi'ili ya ɗauki ma'aunin fa'ala to a fi'ili mudari a mudari insa idan kamar shi mudari kun san fa'ala sigan fi'ili madi ne ko to idan kamar shi sigan fi'ili mudari zai iya ɗaukan ma'aunai guda uku ko dai ya ɗauki ma'aunin yaf'alu ku dubi ga ainihin kalima din nan kawai za mu kula da kyau ainihin kalima ko za mu kula ko kuma ya zo da ma'aunin yaf'ulu ko kuma ya zo da ma'aunin yaf'ilu wata ma'ana fi'ilin da ya ɗauki fataha a tsakiyan kalmar a fi'ili a sigan madiyinsa to yin kamar shi mudari'i zai iya ɗaukan ma'anona wazinna guda uku ma'ano guda uku ko dai zanto ya ɗauki ma'aunin yaf'alu kamar misalin mene kamar ka ce ƙara'a ko mudari'insa zai baka menene ya kara'u ka dubi ra'un nan ita ce ainihin kalma ko to ka ganin ta zo da menene fatha ko to a mudari'insa ta zo da menene fatha har ila yau mun san harfa halkin ko harfan izahari ko alhamza ha'un sai mene to ainun ghainun ha'un kha'un daya biyu uku hudu biyar shida to idan aka sami a ainul kalima tsakiya kenan ko kuma lamul kalima karke kenan in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan harufan to shine sai fi'ili ya dauki ma'aunin fa'ala yaf'alu kun gane galibi filin da ke ɗaukar ma'aunin fa'ala ya fa'alu shi ne wanda yakan zo da ɗaya daga cikin waɗannan harfa guda shida wata harfan izahari ko kuma harfan halk ko dai a same su a ainihin kalima ko kuma alamul kalima kun gani yanzu mu duba nan akwai harfa halki a nan wata ɗaya daga cikin waɗannan harfa akwai shi a cikin ya kara'u ina yake ya zuwa ina ne alamul kalima kun bance nan ko kawo misali ka ce zahaba menene mudari'insa ya kado sana barkihi yadhhabu bil absar ka gani to idan muka duba da kyau anan alamul kalima ne ya qara'u wata harafin karke mun samu alhamza ko to a yadhhabu sai muka samu harafin halq din aina ainul kalima to formula ne formula ce wacce nan formulan da kana har kasan misra insha Allah haka take yawwa shi yasa kaka firgita in ka karanta dan sarbin ka nan kana zuwa misra zai zama maka foundation ka ci gaban Allah yarda Allah ka sa mu dace akwai wasu yan uwa da suka zo muna tajwidi muka zo suka zo muka yi karatu tuka daga ciki akwai tajwidi da muka zo wajen harufan abin nan idigami suka ce karanta yar malunan ci a yar muluna ne to bayan sun je misra abu na farko da da muka da muka magana da su toya abu na farko da suka fara cewa ce malam wallahi maganan ka ne mun je muka ce yar muluna ka ce a yar muluna shine abu na farko da muka fara magana da su suke faɗa ma kai to Allah ka sa mu dace to filin da yazo da fataha ainul kalima amma dinsa mudari'insa zai iya zuwa da fataha kun ga dai fataha ce ita ce da ka da ita ko muka ce galibi filin da yake daukan wannan ma'aunin fa'ala ya fa'alu shine ko dai ya zo da ɗaya daga cikin harfin izahari ko harfi halk su ne harfi halk ɗin a ina a ainul kalima ko kuma lamul kalima wannan formula ce mu ta da kyau sannan kuma fili zai iya daukan ya fa'ulu madmumul ain ko idan ya dauki fa'ala a madhi a mudari shi kuma zai dauki ya daukan mene ya fa'ulu kamar misali mene kamar misalin nasara yan suru nasara kaga fa'ala ko to amma anan daya biyu uku a ainul kalima sai aka sami ta zo da dhamma ka iya cewa to wai ya za ka gane mudari'in ko ka jujjuye fi'ilin to shikenan idan ka gane fi'ili madhi ko aka fi'ili madhi din ka lalaba cikin alqur'ani kaga yadda aka juye wannan fi'ilin ko ba ka bane ina yin suri zuwa cikin ayin alkurani in tansurullah to ai wannan ma a ce da wawun na'am na'am in tansurullah yansurkum kun ga gashi nan suratul fatiha akwai wa yansuraka Allahu nasran kaga sad ainul kalima sai ta zo da dhamma ko to qur'ani kamar da shi shine masdarin farko na gane ma ilimin sarfa kawai alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu dace sannan kuma zai iya daukan yaf'ilu da kasra kamar misalin mene kamar misalin ka ce daraba mudari'insa ya duribu mu duba tun da muna yin imla'i kun ga da ka rubuta sad ko kuma dod to akwai haƙori da suke da shi kamar haka sad ba sai kaga wannan sinnu din idan ka rubuta dod haka to baka baka daidai ba sai ka ɗan rubuta wannan haƙorin kaman dodin ma haka ga dodin nan ko kashi afon sai ka ga wannan haƙorin to Allah ka samu dace to yadribu kun gazo da kasra shine malam zai faɗa mana da cewa albabul awwal wasani babi na farko da na biyu amma thalathil mujarrad shi fi'ilin fi'ili thalathi mujarrad kada manta mujarrad shine wanda ba ya kari ba ko kamar misali idan ka ce fariha kuma sai ka ce farraha ra'un din ainihin kalma ka yi double ɗinta ko ma'ana ka ƙara wata yanzu nan ra'un biyu ne a nan gurin tunda ka yi shadda to kaga wannan ya zama ne fariha ya zama ne mujarrad tunda ba a yi ƙari cikinsa ba ko amma farraha ai an yi ƙarin ra'un a ciki ko ya zama ne mazid fihi mazid fihi mazid fihi kenan to shine ma ce amal fi'il mujarrad ina tafiya ne a hankali saboda ya zanto mu dan kama mu dan kama shi in Allah ya yarda fa'in kana madihi ala wazni fa'ala idan fi'ili madinsa ya zo da ma'aunin fa'ala ne maftuha al'ain a ƙara man gwari-gwari wanda aka yi ma harafin tsakiya fata fa mudari'uhu to mudari'in sai yakan zo da yakan dauki yakan zo da ma'aunai uku ko dai ya zama yaf'ulu ko kuma ya zanto yaf'ilu bi dhammil aini aw bi kasriha da yamma ainin dhamma yaf'ulu ko kaman nasara yansuru kaman qatala yaqtulu kaman darasa yadrusu kaman mene kuma Hmm? kataba ya kutubu katala ya kutulu bidomil ayin kenan au kasri ha zai iya zuwa kuma da kasra kamar mene daraba ya duribu kamar mene jalasa ya jilisu kamar zada ya zidu na hau nasarar yansuru da kuma daraba ya duribu albabu thalith mai babi na uku wai jiwo ala ya fa'ulu ya fa'alu maftuha al'ain yakan kuma zo da fataha wannan na farko ko kamar da muka kawo wata ma'ana ainihin kalma din ta zo da mene ta zo da fatha idan kana ainihin fi'ilihi idan har ya zama ainihin fi'ilihi idan an ci ainihin fi'ili na ke nufi kenan tsakiyan kalma ko idan ya zanto tsakiyan fi'ilin au lamuhu ko kuma lamun harafi na karke ko harfa harfan min hurufil halki wani harafi ne daga cikin harfin halk idan baka san harfin halk ba suna harfin da suke fitowa daga makoshi ko harfin izhari menene ibn jazri ke cewa adina wa ghainun kha'uha afwan menene lil thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li waslihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu asfal shukran kada manta duk mun yi sa cikin tajwidi ko to malam sai ya ci gaba da cewa wake su ne harfan halk su ne alhamza wal hawa wal ainu wal ha'u wal gainu wal kha'u nahu sa'ala yas'alu kun ga sa'ala yas'alu yanzu nan mun samu alhamza din aina ne ainul kalima ko lamul kalima jamil mana ayamna'u nan mun samu harfi halka ina ne alamul kalima wa aba ya aba shadhun amma a ce aba ya aba wannan shadh ne me yasa ya zama shadh yanzu ina muka samu harfi yanzu mun samu harfi halka dai a cikin aba mun sama a ina muka sama a fa'ul kalma ko ainul kalma ko lamul kalma a fa'ul kalma a aya farko ne yanzu ko a ba a ko to wannan malamai suka ce shaz ne shi ya saba ka'ida bai kamata bai kamata ya zo da ma'aunin a baya a ba ma'aunin ma'aunin su shine fa'ala ya fa'alu bai kamata ya zo da wannan ma'aunin ba amma sai aka ji shi ya wannan ya saba ka'ida domin duk fi'ilin da zai zo da ma'aunin fa'ala ya fa'alu to shine a samu harafinsa na tsakiya ainul kalma kenan ko kuma harafinsa na karke lamul kalma kenan ya zanto ɗaya daga cikin harfin alkinai guda shida mu gani mun bance wannan ko wa alaikum salatullah shi ya dace da ma'aunin a ka duba gani sa'a la an samu harfin halk sa'ala an samu harfin halk jamil jiddan to ai na ka samu harfin halk din a tsakiya ko a karke a ainihin kalima to dama ai a sharɗi fi'ili bai zuwa da ma'aunin fa'ala ya fa'alu da fataha a ainihin kalima sai idan an samu ko dai tsakiyarsa ko karkensa harfa halkin to kaga shi shi ne kawai an shi sa na faɗa mana nakan ce ka'idan da kana har misra kun gane ku gane ba wai a nan najeriya ya kashe da sarfin ba a ko misira ma kace haka za ka sarkar da ka'idar insha Allah ta'ala yanzu idan ka zo cikin littafin sarfu waɗanda aka yi aka rera su da waƙe wallahi duk waɗannan ne abin aka aka kwashi aka waƙe ka duba lamitul afal ka duba murwusadi da dai hisrul sin da dai sauran da tafan sarfu na waƙe duka ma'al mako akwai littafin ban iya rike sunan ba wani littafi akan maqsud cikin littafin maqsud sunan littafin maqsud ko makamancin wannan kan ilmin sarf shi ma akwai waken sa akwai matunul bina shi ma akwai waken sa to duka waɗannan ilmomin da muke karanta su ne fa a jiki fa yanzu in ka karanta waɗannan ka fahimce su kana zuwa waɗannan littafin za ka kai abin kama a sa magi ne a cikin miya ko a tafi wuce a tafi shikenan Allah ka sa mu dace ma'ana zaka samu abinci kamar shan ruwa albabur rabi babi na hudu to tafiya fi ta fara tafiya wa in kana mawdihi ala fa'ila ku duba wani wata magana ne wani hukunci ne fin zaka gina mana akan ma'aunin fa'ala kawai shine abin aka tabubu ake tabubu da shi yanzu kawai kaman ahkamun nun sakina wa tanwin da kan shi ne aka fara gina hukuncin hukuncin tajwidi sai kuma aka bude abun to da kama wani fa'ala ne aka ce kan zo da manya a mudari'i ya fa'alu ko ya fa'ulu ko ya fi'ilu ko? masha Allah sai aka ga mana duk filin da ya zo da ma'aunin fa'ala ya fa'alu to sai ka samu ɗaya daga cikin harfi halkin a ainihin kalima ko alamul kalima tsakiya ko karki in babu da wuya ne ga fili ya zo da ma'aunin fa'ala ya fa'alu idan babu harfi halkinin sai a baya a ba kun gani? to da zarar mun ci gaba kuma za mu iya ganin waɗansu ƙari ɗin wayin kana mawdihi ala fa'ila idan mawdihi ɗin fi'ilin ya zo da ma'aunin fa'ila yanzu kaga in zaka je kai diploma na arabic kaga wannan karatun mama kai ko digiri zaka je na arabic wallahi ai biyu wallahi wannan karatun in dai sarfu ne in Allah da zaka ci banza ba ka mukan ce ba yawwa Allah ka samu dace da irin wannan ne yan garin ko ya hakuri da irin wannan ne yan garin Kaduna suka ci riba yan garin kaduna cin cin Allah ya ji kansa ya saka mishi da alheri ya bude makaranta to abin makarantar haka bude diploma a diploman nan akwai misrawa akwai mutanen sudan akwai mutanen kaza kaza kaza kaza su suke karantarwa to yan garin kaduna zaka samu da safe suna zuwa policy karatu diplomin kuma sai aka sa karfe biyu har zuwa karfe shida da zaran sun je sun je digiri a poli suke karatun boko suna dawowa gida karfe biyu kuma zai shirya tafi diploma sai ga mutum yana da certificate biyu wala sun ribanci wannan mu ko kun ga nan zariya ba mu ribanci wannan ba to Allah ya kawo mana nan mu ma albabur rabi wa in kana madihi ala fa'ila idan madi din sai zuntu da ma'anin fa'ila ne maksurul ayn watan aynul kalima din tana da kasra fa mudari'uhu yaf'alu to mudari'in sa zai zama yaf'alu ne bi fathil ayn da yin ma'ainin fataha nahu misalin alima ya alamu ta misalin mene fariha ya farahu bakila ya bakhalu sami'a ya suma'u jamil jiddan nadima yandamu jamil jiddan na'am karuma ne wannan hafiza ya hafazu to kun ga shi ma da yawa wannan filin da ya zo da ma'aunin fa'ila kuma zai dauki ya fa'alu na'am to shi ma da yawa ana samun harfa halkin a cikinsa kun gane amma wannan ba ka'ida ba ce ba doka ba ce doka ce da wacce muka gani ɗazu kamar alima ya alamu ko illa ma shadda min nahwi sai dai filin da ya zo shadda ne kamar misalin hasiba ya hasabu da ya hasibu wa akhawatihi da kuma sauran su ne in Allah da muka zo zamu gansa alamiya lamitul af'al kamar da ina jin ma mun sauke ta a wannan guri albabul khamis babu na biyar wa in kana madhihi ala wazni fa'ula idan madhi din sai zanto da ma'unin fa'ula ne madmumul ain harafin tsakiyar sa da dhamma fa mudari'uhu yaf'ulu to kaidan guda ɗaya ce kawai dhamma ne ita zaka dauko ka sa ainihin kalma mudari'i kaman hasuna sai ka ce mene mudari ya hasunu karuma sai ka ce mene ya kurumu shikenan wannan ka'idan da kana har saudi haka take kaje jami'atul islamiyya haka take ita ma bi dhammi la nahwu hasuna ya hasunu wa akhawatihi da yan uwanninsa in an ce ya akhawatihi sauran fi'ilolin da suka zo da irin wannan ma'aunin amma ruba'i to yanzu an gama da thalathi yanzu kuma za a shiga ruba'i ne amma ruba'i mujarrad ruba'i mujarrad wanda ba a kare cikin sa ba wa amr ruba'il mujarrad ruba'i wanda bai kadi cikin sa ba fa huwa fa'alala shi na da ma'aunin fa'alala ne misali kaga harjam harjama idan zaka auna shi ka zo da ma'aunin fa'ala dinka ha'un na mukabalantan fa'un ra'un na makabalantan ainun jimin na makabalantan lamun ta farko to kun ga sauran harafi dai ko to abin da zaka yi kawai kai ma sai ka ƙara wata lamun a garke wanda mimun za mu mukabalance ta saboda haka harjama yana da ma'aunin mene fa'alala garbala ma'auninsa fa'alala kash'ara ma'auninsa shikenan tamtama kaltaba kalkala lakalaka da haraja duk da fa'alala ne damdama jamil jiddan fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa ga yana cikin alqur'ani Allahu nazzala hasal hadithi taksha'irru kash'ara ka gani to Allah ka samu dace yanzu ba ka gani kaga wannan yanzu ba sai ka je abuja ka sa daura kai ma abin ka sa miliyoyi kawai abin ka sosai kuwa yanzu in ka je in ba dai waɗanda suka yi karatu a irin haya islam ba ko su ma da sauki sai da sauki irin jama'atu ba ko kuma wanda suka je waje suka yi karatu ƙasashen laraba ba sai ga wannan tafin ba zai karanta ba to Allah ka sa mu dace to shi yasa nakan yi nasiha ga yan uwa waɗanda suka je irin waɗannan gurare da karke su ne suke zama almuftul am in suka je gurin kai makan ka faɗa a nan zariya in ka dawo ko kano garinka ko kuma inda yake kake da da malamai kai kokari kai makan ka kiyamun laili duk wata akalla ka dawo sau biyu ka zo ka shirya da wani malami zai zo ka bashi lokaci ya baka lokaci ka zauna ka yi kai ko da ma a ce misali duk wata akwai dan allowance da za ka rinka bashi wallahi malam amma malam al'amarin bahaushe mai ban haushi sai ka rasa inda hankalin mutanen mu yake wallahi wani in ya fara samun yan kan shi kenan ya mamanta da wannan sai lokacin da aka sa shi a kwana tukuna sai ga a lokacin ne zai sauri ya bugo waya don Allah kai mishi bayanin kaza da kaza da kaza da kaza kai kuma kana cikin naka hidimar wani kuma sai ya ga daga nan kuma ya fara jan haushin ka ce ai malam wannan wallahi dan wulakanci ne ban san ban san wannan dan wulakanci bane sai yau bacin tuntun an baka shawara kana can ba ana ka neman kudin ka ba amma dai kai malam ni na san akwai waɗanda suna Lagos wallahi tallahi suna karatu da waɗansu malamai ta waya wa in kana akwai kaskantar da ilimi amma saboda nisa ne ta waya suke yi su za su sa kati su bugo ma malaman waya ta anan su kuma sun ba su wani lokaci kuma suna musu karatun da sauransu to abu ne in baka yi shi ba a ƙaryansa na'am eh haka ne sosai kuwa kana ganin shi na ganin ka sosai kuwa alhamdulillah wannan ma karatun na daga cikin karatukan da yan wa'acin sukan sa a gurare daban-daban sukan sa wallahi malam na hada da wani dan Sierra Leone na haɗu da shi sun zo nan ƙasar Najeriya a nan zariya muka haɗu da shi a nan angon akwai masallaci can ne suka zauna shi ne yake faɗa mini ya je ƙasashe ya je Misra ya je Sudan ya je Saudiya ya je ƙasashen Laraba da yawa amma babu inda ya ga ilimin addini na da yalwa yadda ka san gyaɗa a kasuwa wallahi sai nan zariya wallahi yadda ka san gyaɗa a kasuwa munan zaria alhamdulillah Allah ya barkace mu da malamai sai ka je ka sauke da tattafai dubu amma wallahi tallahi da wuya ne za ka kashe dubu da Allah da wuya za ka kashe dubu da wallahi tallahi zaurukan namu duk ba ga suna abin da ke abin da ke kasancewa kenan ba mun bar malaman namu suna ta tsubbace tsubbace sai mutum sai mutum ya je karatu wani sai ya shekara wallahi da wuya ne zai ciro ne da goma ko 20 ya ba malamin sadaka sai dai kullun ya je yi kullun ya je yi kullun ya je yi ka gani sadaka a ba malamin wallahi shi yasa an suka fada zubace zubace saboda haka mi ma mu ƙara ma malaman mu gata kana zuwa kai karatun nan ni kaina nan na ga muku ina zuwa zauri ina zama ina karatu wallahi akwai zauren duk zaurukan da zan je insha Allah ta'ala zan dan rike wani abu in na je wallahi wani ce fannin ma ba zan yi ba ko kuma zan rage a cikin ce bane in na rage in na je na yi karatun in nan ba malam sadaka fi sabilillahi sannan in dawo gida ban yi ban yi ma komai ba ma ban yi komai ba saboda wannan ilimin idan na same shi cikin iko Allah subhanahu ta'ala shine zai dada gyara min rayuwar duniya da lahira ko baka ba to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora amma boko zamu ji mu kashe miliyoyi to Allah ka samu dace amma ruba'iyul mujarrad wa amma ruba'iyul mujarrad fa huwa fa'alala shi fi'ili in a ce mujarrad shine ba iqari wanda ba iqari cikin sa ba kaman da haraja da harajatan ko dihrajan kun ga wannan da harajatan shine asali watan daga shine aka ciro da haraja wannan shi ake ce mishi masdar masdar shine asali ko tushen kalma ya za a yi ka gane masdar shine kamar yadda hariri ya faɗa man cikin mulha idan ka juya fi'ili kalma da ta zo ta uku da nasba ita ce masdar din kaman akala ya akulu aklan to aklan shine masdar din ka sa mishi alif da lokacin da tamyiz zai baka mene al-aklu jalasa yajlisu julusan fataha yaftahu fathan qatala yaqtulu qatlan ko qitalan ga sanan dai ko qitalan ma ina ina jin to za mu gansu a hankali a hankali fa huwa ala thalatha afwan wa awazin thulathi almazidi fihi to kun ga mun gama da dan dalawa ne din share mu'allimi kun ga mun gama da fili mujarrad ko to yanzu magana akan mazidi ne wanda akai kari cikin sa karin za a yi da harafi daya ko kuma da harfa biyu ko makamancin wannan yanzu ba sarfa yan wafa ya fara tafiya fa ilimin sarfa ya fara tafiya yanzu Allah ka sa mu dace yanzu za mu tashi ne akan almazid fihi الفعل المزيد fihi filin da aka yi ƙarin harfa a cikinsa ga sunan idan ka ce kataba za ka iya gari cikinsa ko? ka gara alif kataba za ka iya ƙara kai dublin din ta'un din za ka yi cewa ka ce mene kataba to yanzu darasinmu zai koma ne akan mun tashi daga kataba wanda ba ya ƙari ba yanzu mun komo wanda aka yi ƙari ne cikinsu shine almazid fihi to gashi nan gasu nan za mu gani yanzu malam ya ci gaba da cewa an matsalatul mazid fihi an matsalatul wanda aka yi ƙari cikinsa fa huwa ala salatati aqsamin ya kasu kashi uku al'awwal na farko ma kana madhihi ala arba'ati aqsam akwai wanda fi'ili madhin sai zanto yana da harf na'am wa amma thulathil maziri fihi afwan awazinul fi'li thulathil maziri fihi ma'aunai jam'in wazn ko scales ma'aunan fi'ilin da aka yi kare cikin sa wa amma thulathil maziri fihi amma thulathi mai arfa uku wanda aka yi kare cikin sa fa huwa ala thalathati aqsam ya kasu kashi uku ne al awwal na farko ma kana fi madihi ala arba'ati ahrufin shine dukkan fi'ili mazidi wanda mazidinsa akwai harfa guda hudu ka af'ala kaman nahaw kaman misalin ma'aunin af'ala nahaw misalin akrama ga mujarrad nan ko sai kuma mazid fihi wanda aka yi kare cikinsa idan ka ce karuma me ma'aunin karuma mu zo da mu ko to sai mu dubi harafin tsakiya ya zo da zamma ko mu wani sai mu zamma to saboda haka fa'ula karuma a matsayin ma'aunin shi menene fa'ula fa'ula shine ma'auninsa na'am to idan ka ce karuma wannan harfa wannan sulasi ne ko ruba'i daya biyu uku sulasi ko to zaka iya ƙarin alhamza a barkunsa sai ka ce mene akrama ko masha Allah to sai mu ma mu zo da fa'ala din mu yanzu zamu auna wannan ne fa tunda an ƙari ne a farko ko to daidai inda aka yi ƙari mu ma sai mu ƙari a cikin ma'aunin mu kun gani harafin fa'ul kalima kafin din ai an daure ne ko ak to mu ma fa'ul din sai mu daure ta sai mu ce akrama ala wazni shikenan kawai zahaba azhaba me ma'aunin sa af'ala jalasa ajlasa me ma'aunin sa jamil jiddan to nan kuma sai mu ce mazi da fihi abinda aka yi ƙari cikinsa mazi da fihi abinda aka yi ƙari cikinsa nan wani me aka yi ƙari me aka ƙara alhamza ko shi kenan kawai sai mu ce hamza shi kenan kawai abin bai na da sauƙi insha Allah ta'ala kamar shan ruwa ne to wa fa'ala fa'ala nahawu farraha tafrihan farraha ka gani farraha kaga an kara an kara fa'un ko ainihin kalima din an yi dublin ko to nan me zamu ce me me ya ga kare cikin sa tadhif ko ka ce tadhif aka yi ko kuma ka ce mene sai ka kawo ra'un da sai ka ce ra'un kawai shi kenan an ƙara ra'un cikinsa kaman kazaba in za mu yi tattabi sai mu ce mene ko kuma bari in kafi ile guda goma fataha na mamari a yi aikari a tsakiya kazaba karuma jalasa akala gashi na akaluna lisuhut ka gani duk inda ka gayin kari haka a tsakiya to yana nuna yaukin faruwar filin ne akaluna lisuhut masu yawancin rashawa mun fahimci wannan ko ehem zahaba shariba ka gani sharraba ne ko yawwa ya a yayi sosai domin menene wannan fado wanda ake yi yana dada cire tsoro fado wanda ake yi yunkuri ne na mene na ƙara ƙoƙarin fahimta abin insha Allah ta'ala Allah ya samu dace farra tafrihan wa fa'ala sannan kuma akwai fa'ala mun gani fa'ala nan nan farraha ko fa'ala tadhib ko akwai kuma mene kaman ka ce misali katala ma'auninsa fa'ala ne ko sai aka ce mene katala kaga an yi ƙari ko me ma'aunin fa'ala shikenan wani harfi ya kara shikenan kawai to jalasa madaha qara'a fataha akala sabata ضربا makara sadafa shikenan ai kun zama kun zama sarfawa watan ni daga cikin hanyar da nake yi in ni na karshe irin waɗannan ka'idojin to zan zauna ne in ta kawo misalai in ta kawo misalai nan take akalla in kawo misalai hamsin to shikenan in ni haka za zama farfesa to haka za ka yi ta yi kai ma na'am wasani haka ne wasani sai kuma nau'i na biyu ma kana fihi khamsata harufin shine wanda ya zanto yana da harufa guda biyar ha ma kana madhihi ala khamsati harufin sai kuma wanda madhi din sai zanto bisa ga harufa guda guda biyar ne imma awwal hutta harfan guda biyar ko dai ga farkon shi akwai ta'un mithlu misalin tafa'ala misali ku duba nan ku gani kasara ne ainihin filin kasara kun gane sai aka yi tadhifi harafin tsakiya sai aka yi dublin din shi aka ce mene kasara sannan a farkonsa kuma sai a ƙara ta'un aka ce mene ta kasara yanzu harfa nawa ne ke nake da su kila ma ni bai gane bari to mai bari mu karanta ta'un daya kafin biyu sinin guda nawa ne anan biyu kaga hudu kenan ko sai kuma ga ra'un harfa na biyar to takassara me ma wani takassara to in ban ba gane yadda za a yi ba da mun ce kasara ne ko sai aka kawar aka double din tsakiya ko to mu ma sai mu ƙara shadda a tsakiya na farko kenan sannan kuma nabi sai a ƙara tawon a farko ko sai mu ƙara tawon a farko shikenan kawai saboda haka har ba nawa ƙara atta walmene wata da'if shikenan karatun to daraba ya za a yi tazifi ne sai a ƙara ta'un kuma daraba ehe daraba ta daraba hasuna hassana ta hassana makara makara ta makara galaba gallaba ta gallaba domin sai sai mace mene fariha farraha ta farraha shi kenan kawai karka damu za mu zo akwai ka'ida tana cewa az-ziyada fil mabna yadullu tadullu ala ziyada fil ma'ana kun gane in an yi kari akwai inda ma'anan wani ma'ana kuma ke karuwa akan ma'anan asali wani ma'ana zai karu akwai kuma inda ziyadan bai kara komai to yanzu din da mana farko ne in muka ce za mu shagaltu muna kokarin gano ƙari muna kokarin gano abin da aka ƙara muna kokarin gano ma'auni kuma a ce za a zo fassara to abin zai abin nan amma duk wanda yake so ya kokari ya ya samu wani littafi mai suna afwan mala aliyu ka rike wannan wannan da baka din nan gashi nan gasu ina yake mai sunan shi kamanta da shi ko a dawo dawo dawo dawo dawo abinetul abinetul fi'il wa ma'aniha ko kuma durusun fi tasrif na'am alhamdulillah durusun fi tasrif durusun fi tasrif na al'allama muhammad muhiddin abdulhamid muhammad muhiddin abdulhamid sannan kuma ga wacce na risalin na wani babban malami dakare a fannin luga a sheik asami ra'i mulkhasu ma'anil abniya fil arabiya lissamira'i kun gane ko a samu wannan ku sami ibrahim zai fita muku da shi insha Allah ta'ala to duk zai nuna maka in an yi ƙari kaza to ga ma'anan in ma man ma'anan zai canja ga ma'anansa duk filin da aka yi ƙari kaza to ga ma'anansa zai nuna maka to bari mu sauri ko akwai kuma tafa'ala to yanzu ba sai mu rubuta ba dan dai ana ganewa kun ga asalin shi ba duk fa'ala ne fa tafa'ala kun gane tafa'ala kaman ka misali ka ce kataba kataba kun gane ka kara alif ko sai kuma kara ta'un takataba jamil ka misalin ka misalin ka ce jalasa jalasa ta jalasa kun gane madaha madaha ehe ta madaha mun gane nan ko katala ta katala katala ta katala kun gani mene aka ce karuba karuba karaba ta karaba shikenan kawai nahu ba'uda taba'ada kun gani ba'ada taba'ada taba'udan wayin ma awwalul hamza ko kuma ya zanto karin a farkon sa ne za a kara alhamza misal misalin in fa'ala nahu in qata'a in qita'an in qata'a ya yanke asali duka menene qata'a qata'a ya yanke qata'atul habla na yanke igiya fankata'a sai ya yanke kun gani to duk fi'ilin da aka kara mishi ku duba karin a ina ne aka yi a farko ne kuwa a karke kuwa tsakiya a farko ne jamil jiddan an kara alifin da nunin ko to ku lura duk fi'ilin da haka ya faru da shi yana nuna abin ya faru ne tasirin sakamakon tasirin wani abu kata'a ka sa wuka ne kana ta kokarin yankawa fankata'a sai yanke kun gani da fatuhu na kokarin tunkuɗe shi sai tunkudu sai ka ce mene fan da fa'a shi kenan insha Allah ta'ala Allah ka samu dace kamar misalin in fa'ala na hau ma'aunin shi ne in fa'ala in kata yankatu da fa'a sai ka ce mene in dafa'a masha Allah kasartuhu fankasara ka gani sai kuma ifta'ala an ƙara alhamza a farko da kuma ta'un tsakankanin ainul kalima da fa'ul kalima da ainul kalima a ƙara ta'un na hau misali ijtama'a ai asalin shi daga menene jama'a jama'a fa'ala sai a ƙara alhamza a farko da ta'un tsakankanin jimin da mene mhm sai aka ce mene ijtama'a ijtama'an sai kuma if'alla an ƙara na farko alhamza ne a farko sai kuma aka yi ta za'ifi a ainihin lamar kalima harafin garke kamar ihmarra ihmiraran ko asalin filin da ka hamira ne hamira ya yi ja to in kana son ka je ya yi ja ja sai ka ce mene ihmarra in kana son ka ce kuma ya yi ja ja wur shi ma akwai kari da ka ce ka ce ihmarra kun gani za mu zo insha Allah kamar if Allah shi ne ma'aunin ko ihmarra ka misalin galibi filin da ake auna shi da wannan wanda ya zo da launi ne kamar ka ce khadira ya zama kore in kai mishi karin alhamza da tadhibi zaka ce mene ikhbarra sawida ya zama baki iswadda duk ba ga sunan ba zarika ya zama bulu ko ehem shikenan safura ya zama yelo yelo isfarra ka gani gashi nan wa thalithu na uku ma ma kana madhihi ala sittati ahrufin madhi din son da ya kasance bisa ga har yana daukan yana da harfa guda shida mithlu misalin istafala kun gani a farko ko a farko ne ko kaman ka ce kataba sai ka ce mene istaktaba kun gani a farko ne kai karin ayi alhamza da sinin da ta'un kawai nahu istakhraja istikhrajan asalin su daga menene kharaja kawai kaman kataba sai kace mene istaktaba fataha sai kace mene to galibi idan an ƙara ma fi'ili alhamza da sinin da ta'un yana nuna talab ne neman ayi abin ne kun gani gafara yayi gafara ko istaghfara ya nemi gafara a kaman fataha istabtaha ya nemi budi jalasa istajalasa ya nemi ya zauna ataitu huna fastajlastu minkum ma'ana sai ne mu in zauna da gare ku istaqra'a yi azina ista'azana Allah ba da lada ai haka zaka dai dai inda ka lalubo kauye ka lalubo fili daga kowane gari ka kara mishi sinin da da alifin da sinin ta haka to sai ya nuna talabi amma akwai inda kun bai nuna talabin kun gane wannan sai karatu yayi nisa sannan zaka fahimce su Allah ka sa mu dace na ha abinda na son gaya muku jiya wani dakaran alaramma yana ɗaya daga cikin wanda suka wakilci jihar kaduna wajen musabaka ko kuma local government a cikin local government ɗinsa a nan jihar kaduna dakare ne wajen alaramma ne na kur'ani dakaran alaramma har har sitin tafsiri ya yi wata rana sai ya bugo min waya tun daga local government ɗinsu da allah ma nan ga wata kalma a cikin alkur'ani na rasa gane fasa ma'ananta sai ni ce to Allah sa na sani ya ce amin sai ya faɗo min kalmar bayan ya faɗo kalmar sai ni ce a Allah ramma to ai ka san kalmar ma sai ce kuma nan sai ni ja mushi ayan da kalmar take sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sha wahala ina neman ma'ananta amma ina faɗo mushi ayar da kalmar da zo sai ce inna lillahi watannin take gane fasaran kuma kun san abin da ya sa kalmar ne ta mishi shigan burtu watan ƙarin da aka yi a cikinta ziyadan da aka yi a cikinta shi ne sai ma'anar kalmar rikice mishi amma ina faɗo ayin da kalmar take wala cikin sauƙi ashe ma san ma'anar kalmar to haka yake abin ziyadan da ake yi ne za ka ba gane kalma ba yanzu ko a turanci ne kalma kai ka san ta ka san sunan noun din ka sani sunan ka sani amma da aka maida ita fi'ili aka maida ita present tense ko present perfect tense ko present perfect continuous ko kuma future ko kuma makamancin wannan past sai ka je zuntu ba gane kalman ba ko past participle very good amma ana tsire ta ta a maida ita a yanda take asali sai ka sai kai tsaki man kan baki ka ci ashe ma ka zani ta Allah ka sa mu dace to bari mu kokari mu kare ki wannan ko istaf'ala nahwu istakhraja istikhrajan waf'ala nahwu ihmarra ihmiraran yayi ja jaja wur shine daga hamira sai aka ce ihmarra hamira yayi ja ihmarra yayi jaja kasan dai launin ya karu ko to da aka so ake so a yi mubalaga sai aka ce ihmara yayi ja jawur in ji bahaushe sawida ya zan baki iswadda ya zan bakin kirin iswada ya zan baki sosai to Allah ka samu dace abin da akwai sirri jikinsa na'am eh na'am iswaddat aynahu ka gani sawida aynuhu ko sawidat aynuhu idan shi tayi baki baki to kana son ka nuna bakin ya karu sai ka ce mene iswaddat aynuhu kana son ka nuna mubalaga wajen bakin shikenan Allah ya saka dalili na eh in ja ne hamirat aynuhu ihmarrat aynuhu ihmarat ainihu aya ba akwai sirri jigi ko hadisin da kuke gani na manzo sallallahu alaihi wasallam ai ba haka banza ne ke ka kawo su ba ya ce wannan na musulmi guda biyu idan suka hadu suka suka kisa sai ce idaltaka kun ga iltaka ya ce ne idalikiya sai ce idaltaka musulmani ai wannan karin da aka yi ba wai yana nuna inda inda mutum ɗaya ne ɗaya ne da kan sheje ya haɗe da ɗaya za a ce izalaki ya musulmin musulman ne amma kun ga izaltaka musulmani duka sun haɗu kun gani da ya ce dukan suna wuta sai ya ce kuma ne gaba ma'aunin zai nuna maka falkatilu wal makatul ka gani to wato Allah dai samu dace wala mala idan ka koyi sarfin nan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ma in kana karanta sai gane kai ashe ma duk wahallin ma wahallin kanmu ne wallahi da ka karanta sarfu sarfu ana karanta hadisi aka fassara maka kai tsaye zaka fahimta ga irin abin da ya karu a ciki na ma'ana insha Allah ta'ala shi yasa kuma muke ƙara mu juna saiti karka ce zaka zaka takaita da luga kuma shi kenan ka je ka ɗauko hadisai da hadisai da ayoyin Qur'ani ka zo ka tafasa da kake so a'a bisa ga fahimtar magabata Allah ka samu dace wa alaikun suna mutula ina gurin a masdari kaman wanne misali ihmiraran ok ihmiraran da ihmiraran wannan a wannan wani dalili ne sa aka kawo ta ƙarin yawon nan nan bai da abu tasiri wajen ma'ana abinda kawai ke tasiri wajen ma'ana wannan alhamza din alifin da ya zo a farko da kuma tadhifin da aka yi da alifin madadin da ƙara kar ku dai ku rike kawai yanzu za mu zo gaba wajen ma'anona ihmiraran wani masdari ne wannan waf'au ala kun ga an ƙara wani harfi ko if'au ala ba ga ainihin an maimaita su bi ba to mudha'ab kenan tunda amma takarrar ahadu usulihi shine mudha'ab duk wani duk fi'ilin da ɗaya daga cikin harfin na asali aka maimaita su ka misali i'ishau shabal makanu i'ishi shaban guri yayi ciyawa sosai waf awwala nahu ijlan wadha alhisanu da kala wadha yayi sauri ijlan wadha kai ka san saurin da ba a hankali bane waf an lala nahu ika an sasa ika an sasa ika in sasan waf an la ku dake harfin da aka kada fa nahu islanka islinka an islanka shi ne ya kwanta haka a rigingine ƙiyan shi na ƙasa gina kallon sama a kwanci shi su ne islanka to wanda din na sulafi ne fada harfan da aka yi ƙari su ne a wazinin ruba'i almazil fihi kun san shi fa'alala ko shi ne ma'aunin ruba'i ko to wa amur ruba'i almazil fihi fa salasatu fa amsalatu salasa ruba'i wanda aka yi ƙari cikinsa misalinsu guda uku ne kawai akwai ta fa'alala kun ai fa'alala ne ko asali ko fa'alala to sai aka ƙara ta'un kuma ga a farko sai aka ce ta fa'alala kaman ta daharaja ta daharujan waf'an lala kaman mene ihran jama me aka ƙara alifun da mene nunun harjama shine asalinsa ihirin jaman harjama shine tattarawa ko ihirin jamatul iblu dabin nan raƙumma sun tattaru ba wanda ya ba wanda shine yazo ya kada su a da kan suka tattaru guri da sai ka ce ihirin jamatul iblu raƙumma sun tattaru ko kuma wani ya tattara su sai suka tattaru wato wani dalili ya sa sai suka tattara da kansu ba wani ne ya kamo ɗaya kawo nan ya kamo ɗaya kawo nan ya kamo a da kansu ne suka tattaru shine abin ke nuna sai kuma if an if if allalla kamar mene iksha'arra ikshiraran to insha Allah ta'ala afwan sai tambihi ne mako tambihun taqsimul fi'li ila muta'addin wa lazim yanzu idan ka ce akala zaidu ya cinye malam maganan magananka na kwanaki can akala zaidun ya cinye akala zaidun akala zaidun zaidu ya cinye to yanzu wani zai iya tambayinka me ya ci kun gane sai ka ce sama katan yanzu ku lura da kyau wannan shine fi'ilin ma fi'ili madi ko zaidun ba shine ya aikata ba za mu shi lirabi fa'il ko sama katan kun ga aikin cinyewa ya fada akan mene kifi ko kuma wa aka cinye to kifi ta zama maf'ul bihi wannan suka ce mishi subject ko fa'ili maf'ul bihi suka ce mishi object mun fahimci wannan ko to kun ga fi'ilin akala yana zuwa da maf'ul bihi ko to wannan shine suka ce mishi fi'ilun muta'addin wata ma'ana fi'ili wanda yake ta'addancin shi ya tashi da kai shine mai fa'ilin sa rafa'a sannan kuma sai ya zo yi ma maf'uli nasba wannan nasban da ke gani wannan fi'ilin yayi mishi watan yayi ta'addanci ta'addancin ma har ya fado kan maf'uli bihi to shine fi'ili muta'addin dan ta'adda shine transitive verb transitive verb amma idan ka dauki fariha muhammadu to fariha muhammadun muhammadu ya yi farin ciki shukuran fariha muhammadun muhammadu ya yi farin ciki to yanzu za ka iya kawo wani suna mai nasu ba ba zai yi ka kawo wani fili ba mana wani in ka ce muhammadu ya yi farin ciki babu inda za a je a ce kuma to sai mene za a za a fahimci abin da kake nufi ko to wannan fi'ilin fariha ya zama lazim ko kuma ka ce mishi kasir kun gane shine intransitive verb wannan muta'addi ko ko kuma ka ce mishi mutajawiz mutajawiz duk shine dai to shine malaike sun yace matakasimul fi'il la muta'addin wa lazim karkasun fi'li zuwa muta'addi da lazimi alfi'lu imma muta'addin fi'li ko dai zama dan ta'adda wa huwa alladhi yata'adda ila al-maf'ul bihi shine wanda yake aiki tasirin aikin sa yake fada cikin zuwa ga maf'ul bihin sa ka kauli kamar ka ce darabtu zaidan na bugi zaidu yanzu idan ka ce darabtu na buga sai ka shiru ma'ana bicika ba ana bukatun wata kalma ko to zaidan shine maf'ul bihi ko to daraba fili muta'addi wai samma aidan waqi'an ana ce mishi kuma waqi' ana ce mishi mutajawizan wai ma gairi muta'addin ko kuma zantu ba muta'addi ba wa huwa allazi lam yatajawiz al-fa'il shine wanda aikin shi bai wuce fa'ili ba ka kauli ka kamar maganan ka hasuna zaidun zaidu yayi kyau wa yusamma lazima ana ce mishi lazim wa gairi al-waqi ana ce mishi gairi waqi ko qasir wa tu'diya to menene ma'anan menene matsayin ƙarin nan da kake yi ku duba in ka ce fariha zaidun lazim ne ko mutaddi fariha Allah saka da alheri idan kuma ka ce farahatu zaidan farahatu me kai yanzu tadhibi ko to yanzu sai filin ya tashi daga lazim sai kuma kuma mutaddi farahatu zaidan na sa zaidu ya farin ciki yanzu kun ga faraha ya zama ne muta'addi amma da asalin shi menene kenan ashe akwai hanyoyin da zaka bi kamar da fi'ili lazim ya zama muta'addi daga cikin su akwai tadhifi kun gane daga cikin su kuma akwai karin alhamza kamar misali jalasa zaidun zaidu ya zauna kun gane in kana son ka ce na zaune da zaidu sai ka ce mene ajalastu zaidan to saboda haka yanzu ajalastu ya zan mene muta'addi yanzu kuma shine malai yake son ya nuna mana cewa wa tu'id wa tu'iddiya wa tu'addiya fi thulathi al mujarrad ana mai da fi'ili thulathi mujarrad muta'addi bi tadhifil aini ta hanyar kaura da harafin tsakiyar sai ka maimaita shi kaman daraba na fariha sai ka ce mene farraha ba gurin ba ka gani watu addiya watu addiya fi thulathi almujarrad fi'ili thulathi mujarrad na afwan to eh to wa ta'diyatuhu eh wa tu'addihi nan mana wa tu'addihi ne wa tu'addihi fi thulathi al mujarrad ko wa ta'addihi dide yayi ma'ana fili lazim ana mai shi muta'addi bi tad'if al aini ta hanyar kawarra harafin tsakiyarsa in ka ce misali akala a afuwan don na dama muta'addi ne ka misali menene kamar ka ce fariha kana son kamar shi muta'addi ya zaka yi zaka iya mai da harafin tsakiya ka kara sai ka ce farraha kun gani farrahatuhu wabil hamza za kuma ka iya kari da alhamza afrahatuhu ka kaulika farrahatu zaidan wa ajlastuhu na faranta ma zaidu rai na kuma zaune da shi wa bi harfil jarri fil kull kowanne ma zaka iya makara mishi harfin jarra fi maf'ulin bihin sa nahu zahabtu bi zaidin na tafi da zaidu to yanzu zahaba zahaba zaidun zaidu ya tafi kaga nan lazim ne ko to in kana son ka mai da zahaba in baka kara a zahabtu da alhamza ba sai ka ce mene zahabtu bi zaidin kaga ba, ba ka kawo ba'un ba to wannan filin ya zama muta'addi amma sai a ce muta'addi muta'addi bi harfi jarrin muta'addi bi harfi jarrin wan talaqtu bihi kun gani ko wata rana na shiga an bani na karantar ha islam sai aka bani darasin a farko darasin Kur'ani da tajwidi na karanta Kur'ani da tajwidi to kuma daga baya sai aka bani balaga balagan ma a karken darasi karken fi karken abin nan aji a wajen ɗaya saura na? Allah saka da alheri to idan na shiga aji sai ga yan uwa dalibai wani ya tagumi wani akan je yana bacci kai aji dai dalibai dai an yaushi kuma balaga to in na je sai in ta karatun da sauransu to wata rana sai na zo na ina ta tunani to ya zan yi ne ya zan to na tunani motivating din yan uwa dalibai kafa fara karatu to wata rana na je na shiga aji sai ce to da hausa ma na yi ban ma yi da larabci sun ce ku fito da littattafanku kun gani sai ni ce a yaya ma zan ce da larabci haba ka san mai koyon larabci sai aka shiga kharaju ukhruju kutubakum wanda ya ce kharaju wani ya ce sai ta a in ka ce kharaju kutubukum ai ka kwaba malan nan ba aka yi ta ijtihadi mana aka yi ta ijtihadi ana ta kokarin istinbadi mana shi ganin sai ni ce a'a abinda za ku ce shine za ku zo da fi'ilin kharaja ne kun gane kharaja ma'ana ya fita ko to in kana son ka ce ka fitar da shi sai ka kara mishi alhamza sai ka ce mene a kharaja a kharaja ya fitar to fi'ili mudari insa a kharaja yukhriju akhrij to saboda haka ba za ka ce kharaju kutubukum ba sai ka ce mene akhriju kutubakum ku fitar da littafan ku ai malam sai ka bara shikenan sai aji kuma ya zanto very lively Allah ka sa mu dace to Allah kai mana agaji to insha Allah sun tada zamu dakata anan idan Allah ya kai mu gobe ai kokari ai sallah anan ne saboda muna idda muna idda sallah insha Allah ta'ala zamu fara karatun mu kun ga yau ba mu imla'i ba ko na a bayan la'asar din dai saboda bayan sallar juma'a shi muna da dan wani abu na kun ga da ma yau Allah ya sa na ce mu zo bayan azhar din saboda wanda zamu yi tare ma ba su zo ba sai daga bani wani mutum ɗaya wasu mutane biyu suka zo to amma dai babu komai sai dai ranar asabar da lahadi idan Allah ya kai mu a shiryo muna fatan tun da karfe biyu da rabi zan fara karatun mu to sai kuma illa masha Allah asabar da lahadi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure kuma Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ya bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk